بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin asarimul battar fitasaddi lissaharatil asharar littafi na na malam wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine ainihin wato zamanmu na biyar a cikin wannan ainihin wato littafi a darasin da ya gabata bayan ƙarasa muƙaddima da muka yi inda muka karanta fasalin da yake magana akan kambun baka da abin da babin ya ƙunsa sannan sai kuma muka shiga fasali na farko inda malam yi ta ƙoƙarin yi mana ta'arifi ma'ana fito mana da ma'anar ita kanta kalmar sihiri ɗin a larabci mai ake nufi da sihiri inda mun ji malam laif ya ce sihiri shine amalun yutaqarrabu fihi ila shaitan wa bi ma'unatin min wato sihiri wani aiki ne da ake yi domin neman kusanci cikin wannan aikin zuwa ga aljani da kuma neman taimako daga shi aljani din malam azhari yake cewa sihiri a larabci shine karkatar da abu da kawar da shi daga hakikaninsa ibnul manzur shi kuma yake cewa kamar dai in aka ce wane wato asahira mai sihiri ne to lokacin da yake ƙoƙarin nuna hoton ƙarya a matsayin hoto ne na gaskiya ya ruɗar da abu daga haƙiƙaninsa to ana iya cewa wannan mutum ya sihirce abu ya kuma kawar da shi daga yadda yake an ruwaito daga shamir ibn abi ibn wato an ibn aisha yake cewa larabawa sun ambaci sihiri da suna sihiri saboda yana gusar da lafiya zuwa rashin lafiya haka ibnul faris shi ma ya yi bayani game da abinda wasu malaman suka ce akan sihiri shine ikhrajul batil fi suratul haq wato rufe kura da fatar akuya sannan mun karanta ainihin maganar al-mu'jamul wasit shi kuma inda yake cewa sihiri shine mala dufa ma'akhazuhu wa daqqa haka muhitul muhit shi ma duk sun kawo ikhrajul shay fi ahsani ma'aridihi hatta yaftin to bayan wannan sai kuma aka kawo mana a mahangar shari'ar musulunci in aka ce sihiri mai ake nufi da kalmar sihiri to mun nan ma mun ji maganar malam fakhruddin razi inda yayi ta'arifin sihiri a ma'anar da yake ganin wannan ita ce ma'anar sihiri shine yake cewa shi sihiri a yare irin na shari'a a urfi irin na shari'a ya keɓanci dukkan wani al'amari da gashi yana gudana amma an rasa me dalilinsa ga wasu abubuwa suna tafiya ba daidai ba kuma an rasa me ya hargitsa su an fahimta kuma akan rudar da wanda aka yi waɗin rashin gane hakikanin al'amari kuma sukan gudana magudana irin ta rudarwa da kuma yaudara ibn qudama kuma yake cewa shi abin da ake nufi da sihiri wani wasu kulle-kulle ne da wasu ainihin wato surkulle da wasu ainihin soki burutsu da wasu rubuce-rubuce kai da dukkan wani aiki wanda an yi shi wannan aikin yana tasiri ga jikin wanda aka yi wasu hiri din an yi wani surkulle ko an yi wasu kalamusai ko an rubuta wani abu ko an yi wasu surutai ko kuma an yi kulle-kulle domin a yi wa wani sihiri kuma in aka yi wannan surutan ko aka yi surkullan ko aka yi kulle-kullen sai kaga sun yi tasiri wa wanda aka yi wa sihirin a kwakwalwarsa ko kuma a zuciyarsa ko kuma ainihin wato a gangar jikinsa ba kuma ta kai tsaye ba ƙila kamar yadda muka faɗa mai sihirin yana wata nahiya ƙila yana wata ƙasar ma ba ma a ƙasar da wanda aka yi wa sihirin yake ba amma gashi ya je ya yi kulle-kulle ya yi surute ya yi surkulle shi kaɗai ya san ta'amulin da ya da aljanu da irin hirar da suka yi da tattauna da suka yi da communication da ya gudana tsakaninsu sai kuma wannan abin da aka yi tasiri wa wanda aka yi wa wannan sihirin ba tare da shi mai sihirin ko bokan ko matsafin ko ainihin wato abin nan ɗin ba tare da ya taɓa shi ba wannan akan samu haka abin ya yi tasiri amma da izinin Allah yake cewa kuma sihiri ɗin nan hakika yana gaskiya ne daga cikinsa akwai wanda ana iya yin sa don a kashe mutum akwai wanda ana yi don a sa wa mutum rashin lafiya da cuta akwai wanda kuma ake yi don a hana mutum kusantar iyalinsa daga ciki akwai kuma wanda ma ake yi don a raba masoya daga ciki akwai wanda yake sa daga cikin masoya ɗaya ya tsani ɗaya daga ciki akwai wanda ake sa kuma wani ya so wani so fiye da kima amma fa duk waɗannan da izinin Allah ibn al-qayyim yake cewa shi kuma sihiri wani haɗin gwiwa ne na tasire-tasiren ƙazamar rauka ko ruhi da kuma tasiri mai ƙarfi wa ɗabi'a a dinga ka ga mutum an canza masa ɗabi'a yadda aka san shi yanzu ɗabi'ar tana tafiya saɓanin ɗabi'arsa saboda wani abu da aka yi wanda kuma wannan abun yana da ƙarfi da tasiri ga ɗabi'a an fahimta ko a dunkule sai ibn wato malam wahidi yake cewa idan muka so za mu ce sihiri wani irin wata irin haɗaka ce da haɗin gwiwa tsakanin boka ko matsafi da shaidan shaidani wato haɗin gwiwa shine shi boka zai tsaya kai da fata wajen yin wasu aikace-aikace waɗanda yin wannan ayyukan haramun ne amma zai tsaya ya rufe idansa gabarin kallon haramcin waɗannan abubuwan zai yi su wasu abubuwan ma shirke-shirke ne shirka ce karara amma zai yi wa'annan abubuwan na shirka wato fi muƙabili musa'adati shaitan ya yi wa'annan abubuwan ne yana neman musanyansu daga shi aljanin ma'ana aljanin ya sa shi ya yi wasu abubuwa na haramun ya sa shi ya yi wasu abubuwa na shirka a wato a madadin wannan abin da ya yana buƙatar shaidanin ko aljanin shi kuma ya taimaka masa cikin abin da yake nema da aka shi yasa malam yake ganin in an tattara bayanan wato shi sihiri wani haɗin gwiwa ne tsakanin bokaye da aljanu su bokaye suna da wata buƙata a wajen aljanu su ma aljanin sai su ce to wannan buƙatar za su iya yin ta amma su ma ga bukatar su sai su sa mutum ya aikata haramun ko ya bar wani wajibi abun wajibi ne amma ga baya yi misali ga mutum an hana shi sallah kwata kwata baya sallah ko a cikin sallolin a hana shi wata sallah amma fa a hakan su kuma za su shigo ciki su dinga taimaka masa wajen cutar da wanda suke yake so a cutar ko kashe wanda suke yake so a kashe da sauransu amma duk da izinin Allah wannan shine inda muka tsaya ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala بعض وسائل السحرة في التقرب إلى الشيطان مالن وحيد yace ga wasu daga cikin hanyoyi da bokaye ke bi wajen neman mallakar aljanu ko neman kusanci zuwa ga aljanu min as-saharati man yartadi al-mushafa fi qadamaihi yadkhulu fihi al-khala daga cikin bokaye akwai wanda idan yana so aljaninsa ya zo wanda yake so ya yi masa wani aiki ko a je a cutar da wane ko a kashe wane ko a raba wane da gurin aikinsa ko a sa masa wata cuta a jikinsa ko a je a sace kaza to idan yana son wannan shedanin to abinda kawai zai shine sai ya ɗauko ƙur'ani hizifi sittin sai ya raba shi gida biyu sai ya yi takalmi da su kawai shine ma'ana daga cikin bokaye akwai wanda sharaɗin aljanin ya matso kusa da shi ya masa aiki shine yartadil mushafa zai ɗaura alƙur'ani fi ƙadamaihi a ƙafafuwansa ya dukulu bihil khala kuma ya shiga banɗaki da shi yana shiga banɗakin zaka dinga jin kila ko a cikin banɗakin ko bayan ya fito zaka ji yana zance shedanin ya zo ke an fahimta kawai zai samu ila wani zare ko wata igiya izu talatin ya sa a wannan kafar ya ɗaure da kafarsa da izu talatin ɗaya kafar ma ya sa izu talatin ya ɗaure da ainihin wato wata igiya wayannan su ne kamar matsayin silifas izu talatin izu talatin haka zai taka izu sittin ya shiga kuma banɗaki shedanin wannan shine sharaɗin da ya sa masa in yana so ya samu kusanci da wannan shedanin ya kuma zo shi aljanin ya masa aiki to sai yayi wannan to shi kuma tunda duniyar dama ita ake nema ido rufe ba a tunanin lahira ko kaɗan ba ma a kawo ta ba a tunanin duk abin da zai faru da haka shi kuma zai yi ka'in da na'in zai yi ƙoƙarin yin wannan da haka zai raba ƙur'ani izu talatin talatin ya ɗaure a kafa sai ya shiga ban ɗaki to kaji daga cikin hanyoyin da su bokaye suke samun kusanci da shaidanu to shine sai wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin raba alkur'ani 60 ɗin nan 30-30 a kafa a yi silifa da shi a shigaban ɗaki wa minhum daga cikin bokaye man yaktubu ayatin akwai wanda yakan rubuta ayoyi min alkur'ani daga alkur'ani bil da kazanta ko a ce jini ya rubuta alkur'ani amma da jini ko a ce a rubuta alkur'ani amma da mani za a rubuta alkur'ani to saboda haka da yayi wannan to zai samu wasila hanya da kuma kusanci zuwa ga shedan ko zuwa ga aljani wannan ita ma hanya ce daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi ko matsafa domin samun kusanci da wa da shedan ko kuma aljani shine a rubuta alkur'ani ga alkur'anin ayoyinsa ne aka rubuta amma tawadar da aka rubuta alkur'anin ƙazanta ce wata najasa ce da ita ake rubuta ayoyin Allah zancen Allah da sufofinsa na alkur'ani amma za a rubuta ne da ainihin wato ko a rubuta da mani ko a rubuta da ainihin wato jini ko dukkan wani abu na ƙazanta alkur'anin da ake buƙatar a kula da shi a tsabtace shi a girmama shi a killace shi a kula da gurin da ya kamata a ajiye shi to shine kuma ya fada hannun waɗannan ashiraran mutane rubuta shi za a yi alkur'anin ne amma kuma da najasa wa minhum daga cikin waɗannan bokaye man yaktubu ha bidamil haid akwai wanda alkur'anin za a rubuta amma da jinin haila sai a ce in tana jinin haila ta taro jinin da wannan jinin hailata ta za a yi aikin da haka haka za a ɗauki ayar alkur'ani amma tawadar rubuta ta a wannan allon ko allon karfe ko allon menene to jinin haila ne shi ake dangwala da alkalami a dinga rubutawa da haka za a yi wannan tsafin wa minhum daga cikin bokayen man yaktubu ayatil qur'an akwai wanda suke rubuta ayoyin alkur'ani ba dai takamaka in ka je wajensu ka ce ai malami ne ba boka ba ne ƙur'ani fa yake rubuta ai da haka ake yaudarar mutane sai sai ka je ka tarar ga alluna nan ga kuma gafaka da ƙur'ani a ciki kuma an je za ka gan shi ya ɗauko allo da tawada yana rubutu ka ɗauka cewa wasu ayoyi ke rubutawa daidai kuma tawadan nan kai ka ɗauka tawada ce irin wadda ka sani wadda ake haɗa ta da ƙaro da zige na fata an gane to ba ita bace za ka je ka tara alƙur'anin ne ba za ka ce ba alƙur'ani ba amma ana rubuta shi da tawadar da najasa ce ɗaya kenan ko kuma ka tara alƙur'ani ne amma ana rubuta shi ala asfali ƙadamaihi a ƙarƙashin ƙafafuwa ake rubuta shi a ce sai yana son neman kusanci da aljani ko yana so aljani ya zo wajensa to sai ya rubuta fatiha gaba ɗayan tafin ƙafarsa an fahimta ko ya rubuta wata aya ta alƙur'ani a ƙafafuwansa guda biyu in ya rubuta ta da tawada a ce taka ba takalmi ya tafi wani waje ya dawo sannan shi kenan sai shaidanin ya zo ya yi masa aiki ta ji wata hanyar ko wa minhum daga cikinsu man yaktubul fatihata ma'akusa akwai wanda zai rubuta fatiha ba za ka ce ba alkurani ba fatihar ya rubuta amma da baya da baya da rubos ko dai can ƙarshen wato in ka ɗauki alhamdulillahi rabbil alamin to sai a ɗauko alamina rabbi ko lillahi alhamdu alamina ko rabbi lillahi alhamdu da haka za a rubuta alƙur'anin da rubos an yi fata-fata da ma'anar ayar an rugurguza an mai da zancen ya zama ba zancen Allah ba kuma ah kamar kai ne misali za ka ce jiya na zo majalisun mus'ab bin umair an karanta iziya sai ka ce iziya an karanta majalisun mus'ab bin umair jiya na zo ina fata an gane so haka suke daukan kamar suratul fatiha duk gaba ɗayanta sai a taho da ita da rubos kuma za a ga wani lokaci cikin makarantar ma ko waɗanda suke wa alkur'ani irin wannan gangancin da rubos wallahi zai dinga tilawa da rubos yanda ka ga wannan ɗin alhamdulillah rabbil alamin sai ya ɗauko alaminan rabbi lillahi alhamdu haka za a gan shi yana da tafiya wani lokaci ko dai cikin surkullan ne ko kuma wani lokaci kamar nuna kwarewa ce da gwaninta a har zancen Allah maɗaukakin sarki wa gwaninta ce na fata an gane to shine sai malaika ta wa minhum daga cikinsu ba dai ta maka kai har yanzu ka ki tsayawa malam ya baka shawara tun a farko shi yasa muka ce littafin nan yana da matukar mahimmancin wurare da yawa a ita karantar da al'umma shi tun da dai an yadda larurorin nan akwai su tsafe-tsafen nan da sihirin nan akwai shi rashin lafiyar nan ta aljanun nan aljanun nan gaskiya ne to kuma mutane suna neman waraka kuma harkar aljanun nan ba harkar asibiti bace sihirin nan an yi ba wani likita da zai iya warware sihiri a likitance to saboda haka dole mutane suna buƙatar an tabbatar sihiri ne to in ba a samar da malamai na Allah waɗanda suke za su karanta ayoyin alkur'ani daidai su bi ainihin yadda sunna ta shimfiɗa wajen warware sihirin ba dole za a dinga zuwa wajen wayancan kuma suna da hanyoyi da dabaru kala-kala da za ka ɗauka na Allah ne in ka je duk abin da za a ɓadda sawunka ka gane cewa ba wani ba ɓata ba ne ba kaucewa ba ce za a yi shi yasa daga ciki za ka ga in taƙa maka ƙur'ani to ƙur'ani ne amma ga irin salon da ake bi wa minhum daga cikin su wa'annan ainihin matsafa ko bokaye man yusalli akwai wanda daga cikin sharaɗin da aka sa masa zai dinga yin sallah duna wudu'in ba za ku ce baya alwala ba baya sallah ba amma kai ƙarya ka taba cewa kaga alwalansa amma za ku yi sallah zai iya tashi ku ganshi ya ta da sallah sai ku ɗauka wata walittaka ce rike alwala yake nan ku ba walittaka ba ce kawai cikin abin da yake so ya samu kusanci da shaidani ko aljani to aljanin ya gaya masa sharaɗin shine duk sallar da za ka yi kaje kai ba a hana ka ba amma banda alwala wanda ka ga ka ɗauki fatawan mai ahalari ma kawai man salla bi gairi wudu'in amidan mai hukuncin sa na fata an gane da aka kaga sai a ce zai dinga duk sallar da ka sani zai yi amma ba alwala shi yasa kowa zai ce maka kai wana ni dai ban taba ganin ya yi alwala ba to ai an hana ba alwala a cikin tsarin an ɗauke ba alwala za ku ganshi a masallaci kila in ta kama ko kuma ma ba masallacin ba sallah ta rutsa shi a cikin ku ba wanda zai tuhume shi da baya sallah yana sallah amma yaushe ya alwala ba wanda ya sani to sharadin shine akwai wanda shi sharadin da aka sa masa yusalli an yadda su ainihin wato aljanin sun yadda ya yi sallah amma duna duna wudu'in ba alwala wa minhum daga cikin su man ya zallu junuban akwai wanda kawai sharaɗin shine baya wankan janaba kuma ka tambayi mataye yawanci suna suna abin nan sai ga wani aijuyin duniya ko dai cikin wanda yake ta'ammuli da wannan bokayen a ce bukatarsa ba za ta biya ba sai ya daina wankan janaba zai kusanci iyalinsa ita za ta yi wanka amma ba taba ganin yayi wanka ba baya wanka in ma ya shiga wankan kawai wankan soso da sabulu na fitarsa wajen sana'a ne kawai ba wai wankan janaba yake ba to daga cikin bokayen akwai wanda sharaɗin da ake sanya musu shine zai ta zama da janaba ba zai wankan janaba ba wa minhum man yadhbahu lishaitan daga cikin su akwai wanda yanka zai dinga yi wa aljani din fala yadhkuru smallahi inda zabhi ba ambatan Allah lokacin yankan ka in ta dauro ma in aka tayi za a ce ashar zai yi lokacin da zai yanka dabba sai ya duddura ashar ya kutuntuma ashar sai ga ya sa ta kuma sai ya yanko ta ta keya abinda aka ce masa yi kenan don ka san harkar ba Allah dama ba harkar Allah ba ce kawai da aka zai yanka ba sunan Allah wayar zabiha kuma wannan dabbar da ya yanka zai je ya jefa ta fi makanin yuhaddiduhu lahu shaitan a wurin da wannan shaitanin ya iyakance masa shi sa an yanka dabbar amma sharaɗin inda za a je a ajiye dabbar guri kaza da aka an yanka ta sai an je wannan gurin sai a je a ajiye ta ko a ce a je makabarta a kaita ko a je kasuwa a yar ko a je kan hanya mai kusurwa hudu a je a ajiye za a dai gashi nan abubuwa daban-daban to a cikinsu akwai wanda yana neman kusanci zuwa shaidan ko zuwa aljan amma sharaɗin da zai bashi in zai samu kusanci da shi su haɗu su dinga haɗin gwiwa suna to sai ya yi wannan wa minhum in ka duba raji' wiqayatul insan malai yace ka koma ka duba wiqayatul insan shafi na 45 za ka ga karin bayani game da wannan gabar ta wanda suke yin yanka ga shedanu kuma ba ambatan Allah kuma mutum a ce masa yaje ya ajiye ko ya jefar da wannan dabbar da yanka a guri kaza wa minhum man yukhadibul kawakiba a cikin su akwai wanda za ga kamar yana magana da taurari kila ko dai shedanin nasa masu bautar taurari ne da haka duk lokacin fitowar tauraro sai ga ya kafa wa tauraro ido sai ga yana ta zance kamar da tauraro yake a aljanin ne ko dai suna kusa da tauraron su ne yake magana da su da haka za a gan shi yukhadibul kawakiba wa yasjudu laha yana magana da taurarin dan taurarin halittun Allah ne amma shedanin ne waɗanda suke bautar taurari to su ne za a gan su suna yana magana da su wa yasjudu laha kuma yana yi wa taurarin sujada min dunillahi ba Allah ba sai ga duk lokacin da taurari ya fito sai ya faɗi ya sujada sai ku ɗauka kamar sujada ya yi wa Allah nan ko wani tauraro ne ko cikin taurari ko kuma wani tauraro ne guda ɗaya wanda shi wannan aljanin da wannan tauraron ko shi ne ubangijinsa shi ke bauta don haka duk lokacin da wannan tauraron ya fito to sharaɗi shi ne ya yi masa sujada da haka da ya ga wannan tauraron sai ga boka ya ainihin wato ya yi sujada daga cikin ainihin wato bokaye akwai waɗanda suke wannan wa minhum a cikin su man ya'ti ummuhu aw ibnatahu akwai wanda za a ce sai yayi zina da babarsa ko mahai ko yarsa kuma sai yayi zai samu kusanci da aljani kaza ya zo su dinga tafiya tare yana yi masa wasu hidimomi amma sharaɗin sai yayi zina da babarsa da haka wani sai ga ya je ya ba babarsa abin maye ta bugu ya yi amfani da ita ko yarsa sharaɗi ne wannan kawai an sa masa kuma tun da ya sallama ya yi sallama da lahira ba ruwansa da Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaka ɗauka zai ɗaga masa hankali zai yi aka ta wace hanya ta wace dabara zai yi duk yadda zai yi ya cika wannan sharaɗin da kuma wannan alkawarin alkawarin shine zai yi zina da babarsa ko yarsa wanda a babin iskanci wannan iskancin shi ma wato lamba ɗaya ne an fahimta ko to wannan shine abin da daga cikin sharaɗin da za a sa masa kenan wa minhum daga cikin su akwai man yaktubu dilasman akwai wanda dalasumai zai dinga rubuta ba wanda zai gane me suke nufi kawai wasu ƙayoyi ne da wasu zane-zane sakandami za ka ji ana cewa sakandami an fahimta yawa in kana in ka duba in ka duba irin barori din nan da ainihin wato garada suke amfani da su in ka duba kundi za ka ga irin wannan wani abin sai ga kamar tafiyar kaguwa wani abin sai ga shi kamar gashi nan an fahimta to saboda haka dalsuman dalasman kenan a cikinsu akwai wanda yaktubu in yana so aljani ya zo kawai da ya yi wannan rubutun yare da yake yi tattaunawa suke da aljani da aka da ya yi wannan rubutun shi rubutun bi alfazin wasu irin lafuzza ne gairi arabiyatin ba larabci ba ne ta hamilu ma'aniya kufuriya amma suna kunshe da ma'ana ta kafirci shi za duk mai irin wannan zaka dinga jin maganganun da yake da wa'inda yake kira din sai ka rasa mai sunayen abubuwa ne da zaka rasa sunan guri ne wannan ko sunan mutum ne ko sunan wani gari ne ko sunan kaza kawai sunaye ne in yana so ya aljanin su zo masa kawai za ka dinga jin yana wannan kiraye kiraye kawai yadda aka sha gaya mana ko kaji yana ya damdama ya ilu to shi damdaman menene ilin ma menene ya saka saka ya ilu to shi saka sakan menene a rubuce ba zai rubutu ban ji malam kala rawi an fahimta eh sannan ma'anar ba wata ma'ana amma wani za ga cewa wani abin ma'anarsa kafirci ce shirka ce gundume miya wani abin ma surkullan ko wannan rubutun zagin Allah ne ko zagin manzan Allah amma ba da larabci ba da wannan alasuma shi shaidanin da ya bashi wannan ya san me suke nufi shi ma kuma ya gaya masa wa'annan abubuwan da an yi su tunda dama ba za yi ba su zo su yi ma hidima kyauta ba zai yi ba da aka zancen wasu da ake cewa ai rauhanai ne su wai na kirki ne masu taimakawa suke wadda duk zancen banza ne yala wani zancen wai a ce ma ai akwai akwai bakakken aljanu akwai rauhanai shi wani ai mai rauhanai ne da rauhanai yake musulman aljanu kenan da mutum ya dan ji wannan sai dan saki jiki eh dama an ce rauhanai su na kirkin ne an fahimta wa min huna malam wahid bin abdulsalam ya ce to daga nan ya tabayyanu lana al'amuran za su bayyana a gare mu annal jinniya ashe aljani la yusa'idu sahira ba zai taɓa yiwuwa ya taimaki ainihin boka ba wala ya khadumuhu ba zai taɓa yiwuwa ya yi wa boka hidima ba kyauta illa bi muƙabilin sai da muƙabili musanya suke kamar yadda na faɗa satin da ya wuce walbani walbakan yawa kar ka taɓa tsammani kar kuma zuciyarka ta taɓa amincewa ko ta yadda hatta su rauhanan da ake ce a wai sai a ce wai sun ɗan buɗe masa ido ne daga farko daga baya kuma sai suke ba shi magani sai ga wani dan yaro ne sai a ce wai magunguna yake bayarwa wai sun dan bude mai ido amma daga baya kuma sai suke taimaka masa ana zuwa wajensa da cututtuka yana ba da magunguna kuma za a ga mutane ake zuwa ana layi da motoci wani lokaci daga nan cikin gari wani ma za a ga saboda tsabar yanayinsa da talaucinsa da rashin abin nan a cikin surkukin ƙauye yake za a ga wani ƙauyen ma sai dai kun je ku aje motocinku ku hau mashina ku danna ciki yana cikin uwar surkukin daji kana zaune ka iya karya tagiya ka je kasuwar kwari ko kantin kasuwar sabon gari ka samu kudinka amma wani yana cikin ƙauye cikin dajin da zai kawo mota wani zuwa ma waye wanke kai kwace ma kudi ko ga mutum dan siyasa ne ya iya kamfen ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma shi ma sai ya je wajen wancan yana ciki bakinsa daga jaja da goro bai san inda ma rayuwa ta dosa ba ya je can cikin abin nan can wai shine mai bada taimako din nan abin nan an tsallake ana tafiya wannan gurara ko ka an ce ai wata mata ce ita kaza take yi duk masu irin wannan ejan ne da su har ejan ne da su a cikin gari ta dai a ita fa ba ruwanta fa da ta je kawai kaza za ta tambaya kuma shikenan ita ba kayyadewa take ba wani shi ya ɗauka rashin ƙayyadewar ta Allah ce wani ita wannan mai ba da magani duk abin da ka bayar baya magana baya renawa ko kuma ya ce shi kana zuwa sai ya ce naira biyar za ka bashi ko a faɗo wani kuɗi da babu irin sai ce ka samu irin an fahimta wa kullama kana sahiru ashadda kufran duk sa'an da boka ya kasance ya kangare da yawa ya kai matuƙa wajen kafirci kana shaitanu akthara da'atan lahu to shaidani zai fi yawan hidima da biyayya gare shi mutum yana ƙara fallewa yana fantsama daji ya- kafircinsa yana ƙara gawurta shaidani yana ƙara yi masa hidima wa asra'u fi tanfidh amrihi kuma shaidanin zai fi sauri da gaggawa wajen zartar da umarninsa da ya ce kaza muke so yanzu ne sai shaidan in ma a wata ƙasa ne yanzu ne sai je ya ɗauko masa ya dawo masa ya kawo mai wa idza qassara as-sahiru fi tanfizi ma amarahu bihi shaiɗan dan haka idan boka ya takaita ko ya gaza wajen zartar da abin da shaidanin nan ya bashi umarni min umurin kufuriya na al'amuran da suka shafi kafirci imtana ash-shaytanu an khidmati to shi ma shaytan sai ya ki masa hidimar wa asa amrahu kuma shaytanin shi ma sai ya saba umarnin bokan ba zai ba misali ya ce lalle sai ya je yayi zina da babarsa sai ya ki shi ma sai ya ce shikenan ya zo ya ta ya ta godo ya ce ai ba zai ba ai sharadin da ya bai shi ma ya ki ko ya ce sai ya taka alqur'ani hizfi 60 din ko kuma a ce sai an ainihin wato tsoma ƙur'anin cikin jini akwai wanda aka ce kawai kan bishiya zai hau ƙur'ani ne izu sittin ya dinga jeho shi falle-falle dinga wurgi da shi falle-falle haka bayan ya gama wurgo su kuma aka ce ya zo ya tattare ya dukunkune su kaman kayan wanki ya cusa cikin wani wani bokiti shi kuma na jini ne wannan wulakancin ake wa Allah ba ko mutane saboda idan su ya rufe ko saboda neman mulki ko saboda neman kuɗi ko saboda kawai mutum ya kamu da ciwon hasada baya son ganin wani kenan kawai ya yadda ya sallama da lahira ya rabu da Allah ya rabu da addini ya fada cikin wannan layin Allah ya ganar da su ya shirye su in masu shiriwa ne fasahiruwar shaitanu malam wahid ya ce da boka da aljani ko shaidani ƙarina ne abokan juna ne iltaƙaya da suka samu haɗuwar kai alama asiyatin laye akan saɓon Allah tasu ce za mu ce ta tadda mu je mu boka dama ya gama haɗa tunaninsa da basirarsa da ainihin lafiyarsa da komai nasa wajen ya saba Allah haka shi ma shaidanin da aka sai suka samu haɗin gwiwa shi yana da bukata shi ma shaidani yana da bukata wa idza nazarta ila wajhi sahir shi yasa malai yake cewa idan ka kalli fuskar boka ta bayyana laka sihhatu ma zakartu ingancin abin da na gaya maka zai bayyana gare ka abin da na yi maka bayanin nan to za ka gan shi ƙarara in ka kalli fuskar boka haithu tajidu inda za ka samu zulmatal kufuri duhun kafirci masdulatan ala waje ya sauka akan fuskarsa duk inda suke za ga ba annuri ba yanayinsu ma za ga abin da haka za ga wato za ga duhun kafirci masdulatan masdulatan ya sauka ala waje yi a fuskarsa ka annaha gamamatun sauda kai ka ce wani girgije ne baki haka za a ga fuskar boka wannan kaman wani abun nan ne malam wahidi ya baka cewa duk lokacin da aka ce wannan boka ne to ka kalli fuskarsa za ka gane waɗannan alamomin da malam ya faɗa za a ga duhun kafirci ya sauka a kan fuskarsa ka annaha gama matun sauda wa idza arabta sahira an qurbin malam yace idan ka san wani boka kusa da kai da samin zai baka in ka san wani boka kusa da kai ta ji duhu to za ka same shi ya ishu yana rayuwa fi shaƙa'in nafsi cikin rashin jin daɗi shine shaƙa cikin tsiya irin ta zuciya fi shaƙa'in nafsi yana cikin tashin hankali yana cikin ainihin wahala amma wahala irin ta zuci ma'azaujati tare da matarsa wa auladihi da 'ya'yansa bal ma'a nafsihi kai ma shi karan kansa wajen shi da kansa ma fa huwa la yastadiu an yanama hadi albal kaga dai shi baya iya yin bacci cikin hu kwanciyar hankali shine hadi albal baya bacci cikin kwanciyar hankali murtaha damir baya bacci cikin hutun rai bal kai barma innahu yafza'u fin nawm za ka ganshi yana yawan firgita cikin bacci marratin wa marrat sau da yawa saboda layin da ya kama da kuma waɗanda yake ta'ammulin da su zai za su dinga haifan masa da matsaloli tsakaninsa da iyalansa ko yayansa baya jin daɗi ba shi da hutun rai wajen mu'amalarsa da duk da yake mu'amala a gidansa yayansa ko matansa sannan kuma ba shi da kwanciyar rai in yana bacci ba shi da hutun zuciya da kwanciyar hankali in yana bacci ya ce kai za ka gan shi ma sau da yawa yana yawan firgita a cikin bacci wani lokaci ma za ka dinga jin yana zunduma ihu adib ila zalika bugu da ƙari annan shayatsi na kafiran matu uzi auladahu sau da yawa za ka ga shaidanin nan suna cutar da 'ya'yayansu wa zaujatahu za ga yawan lokaci suna zuwa su taba ko dai su dinga taba ƴaƴansa ko kuma su dinga taba matansa domin wani lokaci cikin sharuɗan zai kasa cika wani ko zai ɓata musu rai in ya ɓata musu su ma wani lokaci sai su huce ko akan ɗansa ko su huce akan matarsa ko kuma wani lokaci abin ya dawo kansa wa tuqi'u bainahuma ash-shiqaqa wal khilaf sukan haifar da ainihin wato ash-shiqaqa wato rigingimu wal khilafa da saɓani bainahum tsakaninsa da family ɗinsa duk su ne wa sadaqallahu alazim mala yace Allah mai girma da ɗaukaka yayi gaskiya inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan بنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ابن كثير يكتوى ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري دون لسابة وأمرنينا وما أنزلته على رسولي دون لسابة وأبند نسوكر ومنزونا أعرض عنه يكون كلا دشي wa akhadha min gairihi hudahu ya nemi shiriyar a wajen wani wanda na aiko fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana cikin rayuwa zai samu kansa cikin rayuwa ta kunci fi duniya a cikin duniya fala ma'aninata lahu ba za ka taba samun sa da nutsuwa ba walan shiraha li sadrihi ba za ka taba samun hutu ba da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa wa in ama zahiruhu ko da zahirinsa kana ganin kamar yana jin daɗi kana kallo ana ta kawo masa dabbobi ana ta kawo masa shanu ana ta kawo masa motoci kamar gashi nan ana ta kullum a bangare nan cikin gidansa ai kaza ana ta ganin ana ta shigo masa da kayayyakin katan katan din kaza buhu buhu na abinci ko da a zahirinsa kamar yana jin daɗi ga jikinsa ya nuna alamar hutu wala bisa ma sha'a ko da yana sa duk irin tufafin da ya ga dama wa akala ma sha'a ko da kana kallon duk abin da yake so su wa'anda yake ta'ammuli da su manyan masu kuɗi ne manyan matan masu kuɗi ne da 'yan siyasa da matansu da sauran ainihin mala'u yana cin duk abin da yake so wasa kana haifu sha'a yana zama a duk inda ya ga dama daga nan ya ce baya so akwai wanda zai kai shi unguwa duk da yake so ya ba shi gida ya ce ya ci da zama a nan saboda ya ci gaba da ya masa aiki fa inna qalbahu ma lam yakhlus ila al-yaqin wal huda fahuwa fi kalakin wa haira wa shak to duk da yana cikin wannan kwanciyar hankalin a zahiri to lalle zuciyarsa tana cikin firgici tana cikin limauta tana cikin shakka fala ya zalu fi ribatin ya taraddad ba zai gushe ba yana tafa gamniya cikin kokonto fa hadha min dankil ma'isha wannan shi ma kuncin rayuwa ne ibn abbas yake cewa fa inna lahu ma'ishatan danka ai qala ashiqa yana cikin tsiya ta zuci ga kudin ga gidajen ga abubuwan hawan amma kawai arzikin da ya rasa arzikin zuciya yana cikin talauci da tsiya irin ta zuciya abdullahi dan abbas ya kuma cewa fa inna lahu ma'ishatan banka din nan kullu malun a ataitu wa abdan min ibadi Allah ya ce duk dukiyar da na ba bawa na kalla au kathura kadan na bashi ko da yawa la yattaqini fihi matukar ba zai kiyayi dokoki na ba a cikin wannan abin da na bashi na dukiya komai kankanta ta komai yawanta fala khaira fihi to ba alheri a cikin wannan abin da aka bashi wa huwa dhank fil ma'isha da haka shine kunci a cikin rayuwa an bayyanta ko to haka suka yi ta fassara wannan ma'anar ainihin wato adhank din wasu kuma suka ce wato yudayyaku alaihi ko yadiku alaihi kabaru wasu suka ce kabarinsa ne zai makunci sai ya mutu ma ma'ana bayan wannan kunci da rashin kwanciyar hankali da ya samu a nan duniya sannan ranar tashin bayan ya mutu kuma zai samu kuncin kabari za a matse shi a kabari har sai haƙarƙarinsa ainihin wato sun saba haka suka yi ta kawo ma'anar ma'ishatan banka ɗin nan ainihin wato a wani gurin kuma yake cewa a taduruna malma'ishatu bank malma'ishatu bank ko kun san me ake nufi da ma'ishatu bank qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala azabul kafir fi qabrihi wallazi nafsi bi yadi innahu la yusallatu alayhi tis'atan wa tis'una tinninan wato mucizai 99 za a saka masa a cikin kabarinsa a taduruna matinnin wa kun san menene tinnin kuwa tis'atun wa tis'una hayya wato maciji ne casa'in da tara likulli hayyatin saba'atu ru'us kowane maciji kansa bakwai fi jismi yanfukuna fi jismi wa yalsa'unahu wa yakhdushunahu ila yawmi ba'thun ko da yake wannan hadisin munkarun ne jiddan an fahimta amma dai wannan malami yana kokarin ya gaya mana cewa al-ma'ishatu bank lalle daga cikin waɗanda suke cikin rayuwa ta kunci ko da ana ganin suna walwala kama a zahiri su ne akwai bokaye a ciki na fata an gane alfasul thani asihiru fi dau'il qur'ani was sunna yace fasali na biyu asihiru wato sihiri fi dau'il qur'ani wa sunna a cikin hasken alqur'ani da sunna al'adillatu ala wujudil jinni wa shayatin farko sai malam wahidi ya ce kar ma wani ya zo ya dinga kankan ba ya ce ai babu wani shaidanu ba aljanu sai ya ce za ka ji dalilai da hujjoji akan cewa akwai fa aljanu akwai shaidanu ala wujudil jin akan samuwar aljani wa shayatin da kuma shaidanu ka koma cikin littafin wiqayatul insan min aljinn wa shayatin tun daga shafi na 21 har zuwa na 51 duk zaka ji bayani game da cewa lalle aljanna akwai su da kuma ire-iren su kaloli da nau'o'in su duk zaka ji mala yace innal alaqata bainal jinn wa sihir alaqatu alaqatun qawiyya lalle dangantaka da alaka da take tsakanin aljin aljani wa sihir da kuma bokanci alaƙatun ƙawiya alaƙa ce mai ƙarfi bal bari ma innal jinna lalle aljanu wa shayatina da shaidanu humul awamilul asasiyyu fi sihir su ne ƙashin baya a cikin sihiri ba yanda za a yi magana sihiri ba a yi magana aljanu da shaidanu ba su ne ƙashin baya akan duk abin da ya shafi sihiri da dangoginsa walaƙad an kara ba'adun nasi wujudal jin domin an samu wasu daga cikin mutane suna inkarin samuwar aljanu sun ce ba wani aljani wa min thamma daga nan ne kuma an karu hudusar sihir sai kuma suka zarce suka kore faruwar sihiri domin in har akwai shaidanu akwai yiwuwar sihiri to tun da su a gurinsu sai suka fara kore aljanu da shaidanu suka ce babu to tun da ba shaidanu ba bokwaye a ƙarƙashin wannan kuma sai suka ce to babu sihirin ba sihirin shi ma ƙarya ne na fata an gane walidhalika dan haka fa inni sa'asrudu al-adilla ala wujudil jinn wa shayatin bi ikhtisarin malam wahid yace dan haka ne zan kawo wasu dalilai da suke nuna samuwar aljanu da shaidanu a takaice awwalan dalilai na farko shine al'adillatul qur'aniyya dalilai daga cikin alqur'ani aya ta farko qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an wa idh katina lokacin da sarafna ilayka nafaran min aljinni muka tunkudo maka muka turo maka wata tawaga wata jama'a min aljinni daga aljanu yastami'una alqur'ana su zo su saurari alqur'ani wa idh sarafna ilayka nafaran min alme aljin wannan ayar ta nuna akwai aljinni ko kuma babu akwai wa idh ka tuna lokacin da muka sarafna ilaika muka juyo akalar wata tawaga min aljinni ta aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana su zo su saurari alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء حظوا كرشان آيوين كاغا دو إنن بيانا سنانون أكوي الجن aya ta biyu wa ƙara subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ya ma'ashar aljin ya ku taran aljanu wal ins da mutane alam ya'atikum rusulun shin wai manzanni ba su zo muku bane minkum daga cikinku ya na alaikum ayati suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum suna gargada ku liqa'a game da haduwa yaumikum haza da wannan yinin naku ya ma'ashar me jinni akwai aljanu ko babu akwai ka koma cikin suratul an'am aya ta 130 za ga wannan aya aya ta uku ya ma'ashar aljin والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن الله تعالى يا معشر الجن يا كوتارا الجنو والإنس دمتاني إن استطعتم إذا زاكو إيا كنا دوت داما كنا دئيكو أن تنفذوا ku keta ku kutsa ku zarce min aqfari samawat daga sasannin sammai ku shiga cikin sama wal ardi ko ƙasa fanfuzo ku kutsa in akwai wata hanya da za ku iya shiga cikin sama ku dinga satoji to ku ci gaba da yi fanfuzo la tanfuzuna Allah ya ce ba za ku iya zarcewa daga inda Allah ta'ala yake so ku tsaya ba illa bi sultan sai da me sai da sultan sai da izini da aka ba wani shaidani da ya sai ya keta sama ta ɗaya ko sama ta biyu balle ta na ya tafi sama ta bakwai dan ya je ya ɗauko wani rahoto ya zo ya gaya bokayensa Allah ta'ala ya ce sai in an ba da izini da aka an hana kaga kenan an hana shaidanu shiga sama wannan ainihin wato aya kenan kaga an shi ma an ambaci aljin aya ta hudu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba qul kace uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu cewa istama'a nafarun min aljin wata jama'a wata tawaga ta aljanu sun saurari alƙur'ani faƙalu sai suka ce inna sami'ina ƙur'anan lalle mu mun saurari mun kuma ji ƙur'anan wani abun karantawa wani alƙur'ani ajaban mai ban mamaki istama'a nafarun minal mai jin aya ta biyar wa annahu kana rijalun minal insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله تعالى وأنه يند الأمر يكي كان رجال wasu mutane mazaje suka kasance minal insu daga mutane ya'uduna suna neman tsari birijalin min aljinni da wasu mutane ko mazaje daga aljanu fazaduhum rahaqa sai suka kara musu girman kai suka dauka su ashe wata tsiya ce tun daga mutane ma suna zuwa su yi kamun kafa da su mutane ma tsoron su suke shakka su suke mutane ma su suke zuwa wajen su nemi taimako na wasu abubuwa da suke so su yi wannan sai ya kara wa aljanu girman kai suka ji ashe isassu ne duk karamcin da Allah ya wa dan adam amma ga dan adam ya je yana neman tsari da su na fatan gane shine ma'ana ya uzura bi rijalin min aljin mahallin shahid shine rijalun min aljin aya ta shida in innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fa hal antum muntahun innama yuridu shaytan kawai shaytan yana nufin an yuqi'a bainakum al'adawa ya haifar da gaba tsakanin wal bagaba da kiyayya fil khamri a cikin shan giya wal maisir da yin caca wa yasuddakum ya kuma kange ku an zikirillahi gabarin ambatan Allah wa anis sala ya kuma kange ku gabarin sallah fa hal antum muntahuna yanzu ba za ku hanu gabarin shan giya da cacan nan ba kaga inna ma yuridu me ash-shaytan akwai shaytan ko babu aya ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya ku waɗanda suka yi imani kada ku bi hanyoyi irin na shaitan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda ya bi sawayen shaitan fa innahu ya'muru bil fasha to hakika shi kam shaitan yana yin umarni ne bil fasha da al fasha wal munkar da kuma ainihin wato al munkar abun ki to sai mu tashi wal adillatu min al qur'ani kathiratun ma'rufa insha Allah abinda muka ta yi zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana insha Allah ne